إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين inshallah gashi yau za mu ci gaba da karatun na alwajiz inda ke sun tattara kitab al'aziz yau muna tara ga wata goma ga wata na safar hijira shekara 436 wanda ya dace da biyu ga wata na goma sha biyu hijira shekara miladiya ko shekara ta turawa shekara ta dubu da goma sha hudu a muna cikin bayani na yin sallatu bayani ya gabata dai cewa wajibi yanzu inda za mu tashi wa yustahabu an yakuna al-khitam fi yawm as-sabiq lil mawlud sallatu yace mustahabbi ne an so kenan ba wajibi ba ana so a yi shi ran kwana bakwai wuni bakwai haihuwar yaro dalilin da ya kawo hujja na yin sallah turai bakwai ga wata da hadisi jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqta an al-hasan wal husayn wa khatanahuma bi sab'ati ayyam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka rago ga hassan da husai kuma ya musu sallatu a rabbana bakwai hujja ta farko kan haka ta biyu wa ibn abbas qal sab'atu min as-sunnah as-sabiy yawm as-sabiq yusamma wa yuqtal yace wal hadithani wa in kana fi kulli minhuma ta'ab لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما أو متهم نبي ابن عباس na cewa ya daga cikin sunna guda bakwai ya jero wa yaro sallatu a wuni na a wuni na bakwai a mai suna a mai sallatu musamman rukun min sunfi sabiy masabi a rana ta bakwai daga cikin sunna ga yaro da aka haifa musamman wanda a mai suna kuma a misali ya ce wannan haɗu da ƙashin hadisan wancan ya ce wannan hadisai guda biyu na ibn abbas da na jami ya ce wani kada fi kullum numa ta kowane sinadin haka ba karan kai sinadin yana da rauni yana ba a kawo hujjar to amma ya ce lakin ɗazin hadisai hadisin ɗaya yana ƙara ma ɗaya ya ce ƙaunar haka ɗaya iya ƙara ma ɗaya ƙarfin gwiwa ya ce domin mawutar hadisin ma'ana ba ɗaya ba ce ma'ana hadisin ya zo ta hanyoyi ba guda ba tun da a cikin isnadin ba mutum ake tuhuma da ƙarya wani abu ne kinan kan haka ɗaya daga cikin ɗaya zama da ban hadisi ko da wannan hadisi an samu isnadin mai rauni sai ka samu wata hanya da wannan labarin ya zo yana ƙara ma wancan ɗanwon shi ƙari zambin sun zama daga ƙashin wannan ke shi da wannan ruwaya ko ce a karan kanta fata iya zama hujja to magana wannan gama wannan hanya guda biyu ke shi ke ba wani magana ƙarfin gwiwa ta cewa sa ma yaro suna da maganar sallatu a kwana da bakwai shi da albani cikin tumamul minda ya yi wannan bayanin na matsalar waɗannan hadisai guda biyu ita da karkashin wannan hadisai guda biyu shafi'iyya suka ɗauki mustahabbanci ne ba wajibi ba an so mustahabbi ne kenan ana yi a rana ta bakwai ce ko da yake ce ina ga ibn qayyim ne ya ga masala wanda cewa abinda ibn qayyim ke cewa wannan kamar matakin farko amma yaro ba a so ya wuce balaga ba da sanatu ba kenan wuni na bakwai iyaka ko doduwa ka a kai ya kai ga balaga ta ce magana mustahabbi ba wajibi ba daga rana ta bakwai ai zuwa ne ka a kai ko doduwa kai ya kai lokacin balaga ba mai sanatu ba magana kenan kenan ba wajibi ba ne ba an so ne daga wannan rana ta bakwai an iya wannan ƙarshen wannan hujjojin da ya ambata wallawa kenan yanzu magana ta kenan kwanan kowa da sallatu daga sati ana iya mara sallatu sallatu ne amma ko an makara ka a bari da kai gaba da sai da sa'ul lihiya magana ta barin kemanya shi ma daga cikin sunna da cikin fitar sa'ul lihiya wajibi barin gemu a shawa bai lahiya wajibi ne ma'ana ba mustahabi wani shi shi wajibi ne wa halqahuma wa halquha haram kuma aske gemanya haram bi annahu taghayyu li khalqillah domin ya karkashin canza halittar Allah ta huwa mu'amalar shaitan alqari iya daga cikin aiki na shaitan inda ake ban labarin abinda yake niyya ga wannan al'umma ko wannan jama'a ta ɗiyan adam wala amuran nahum falaghayrun khalq Allah cikin akwai mai doka ta farko ta zama musu umarnin canza halittar Allah kenan aske gemu da cikin canza halittar Allah da yawa da namiji ya mai gemu mace ba su gemu ba mamanta kenan yace wa fi halqiya tashabbur bin nisa kuma wajen aske gemu akwai kama da mata mata ne ba sani ba da gemanta kai namiji Allah ma ke muka aski kake na ko canza yanda Allah ya karba mata mutum kuma yace wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almutashabbihin min ar-rijal bin nisa alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma duk wanda suke kwama kama da mata daga cikin maza ya tsine ma maza da suke kama irin da mata kenan aski ke mu kama ce da mata aikin alim kama mata ce ba ta zama ce ba ya ce kuma waɗanda amarar nabi sallallahu alaihi wasallam da ya fa'ida kuma ba haka manzan allah sallallahu alaihi ya yi umarni a barka ka taɓa ta ya ce wani amarar durujun kama hu ma'alu wani umarni da ya yi na wajibci ne kamar da ke abu ne sananne na wani kuma karuwa ya tafi hurai ya ce ana abin wani tarar da ba'ad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam جرز الشوارب وأرض اللحى خالق المجوس أبو هريرة جرت العم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي جرز الشوارب وجربتي كوكو لكي وجربتي كوكو لكي كشباكي وأرض اللحى وسكيتي منها وسكيتها yace khaliful majus ku saba mai musawa kin halin su ne ba sa aske ba sa barin gemu suna barin gashi baki sa aske gemu wata abar sarrafa mai tafi ce yake ga muni aske gemu matara da wasu daga cikin mutanen kisra sun zo madina kisra ya aiko su da suka zo abar sarrafa salama tun da kawure ne abin da za a yi wani inkari gare su abin da ya bayyana gare su ya gasu da gashi baki fata-fata amma gemu ko daya babu man amarkum bi hada abin ce wa kun murna mana ku aske ke mu kurga shafaki suka ce amarna rabbuna ubangijin ba na wani gidan suke tsara su annan ga kenan abu ne a hiyar da ya wani inkarin wannan abu duka wani ne amma na kai muni ya muni abu na miji a gaishe nan aske kamar na matashi bayan wannan wannan ruwaya wata imam musulun ya roto da sauran wurare sai ka kuma ta ruwaya wadda imam bukhari kan musulun ya kawo wa an ibn umar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ka khaliful mushrikin wa firul liha وهب شواهد وهب شواهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifin mushrikin ku sa'a ma mushrikai wa turdiha ku cika gemanya wa hafu shawari ku rage gashin baki daga wanda bai ishara kenan aikin mushrikai da su da suke aske wa kafirin su kuna musulmi yace ku cika amma ku rage gashin baki dan mutum da wani umarni yau za ka ga mutum wani hamma malami ne maka ga huskar ta zama da shi daya ya zaka da fata kuma wani abu mamaki wannan idan ka ɗauko littawai a nan mutum na ƙasar da mafi yawa duk wata makaranta ta mu ta zaure ana kan da fita da risala an amince idan ana aiki da abin da ke cikin ta a yi risala ƙarara abin fitira da ya yi sai da ka wannan magana ƙarara mai risala iya ce wa amara nabi an tuku fulita tuwa fulata ta fashin bayani ƙarare bayan akan nasi ya ce annabi ya ƙarfi ya umarni a cika gemanya ya ce ka a rage ta haka shi ke cewa ba an ta tsawo da yawa a nan abin da ke ce in ta tsawo da babu layi a rage ta in ta tsawo da yawa ta da asa mangalu cikin sabai da tabi'ai sun yi magana in ta tsawo da yawa ma'ana in ta wuce kamun guda a rage abin da tsawo wannan bayan haka in an ce misali abin da an wani galibu a saudiya da kuma kullum da suna kama sunan malikiya a inda nake nake son su ce su amma wallahi ba maliki inda ana bin malikiya da ke ba da komi abu da yawa da ba ita kaga wannan littayi ne na musamman malikiya da kuma ake karantawa a nan ba magana shakka kan littayi sana shakku ne ga malamai ba ta kusa hankali cewa Allah subhanahu wata'ala bai la'anci ba yahudawa don suna yahudawa in asali ne na kabila sun yi mu dan ɗiyan annabawa ne jikoki annabawa ne mu haka ba kamar ko mu sama da sauka kan nawa ce gasu din annabawa da annabawa jikan wane sa su suna da annabawa kai in gari ne ba ga ko garin ne suna cikin gari wanda ba Allah ta mukaddasa ko ka kasa ne sarki Allah ma shaida amma duk da haka Allah ya la'ance su dalilin mi dalilin boye gaskiya ta zama magana Allah in za ka ce ka samu mutane a wuri da yawa za ka ce ka sa'adar girma a mai samun ahun sunna kamar su an suka ana abu ne a littafin da yake hannunsu suke karanta a majalarsu amma kuma ba sa aiki da abin da yake ciki wallahi abin mamaki wani malami iya karanta karatu a makaranta da almajirai da komi kahin ya zo mun ɗauko masa'ala gemu da sauran almajirai cewa gemu wajibi ne suka ci a ba da wuta ya za a malam ya huto kana ji malam wai malam da ya ce wa aje kai mu to ba ku ta ce malam ko risala aka dauko risala a gaban majalis wallahi nace na bude wurin nasu risala wallahi nace malam zan karanta kan fasara nace wa amara annabi wuce annabi ya umarni an tu'faliyatu a cika gemanya a bar gemanya wato a cika ta wala ta kwasu ka a rage ta duka ta wata makari bayan kam aka yi shuru eh lalle wajibi ne amma mu anan duk da ake mu anan kai zanen wanda ya kuma zanen kuma tun kan wani zanen wallahi ya ce eh bani da abu ne rubuce ya ce lalle wajibi ne amma mu anan duk ake mu duk ake mu anan kai zanen mana ne akwai zanen kuma tun kan wani zanen babu su abu ne zanen lokacin ba kuma biya wani zanen ba zanen ba su san gwamnati ce zaɓe amma shi ba rubuta ga mashi amma kuma ya suka daga wannan suna manta cewa allah ya la'anci hudawa ba don ba suna jinsu ta hudawa a saboda irin wannan halin ɓoye gaskiya da canza magana allah ga nasu ya zo amma a yi dubara a canza mutane shi domin a gaya musu gaskiyar magana to ka zama da manka ya aski kai za ka mutu inda baki sai ce aski amma gaskiyar masu alage mu kuma abin mamaki a littafi da maliki a kawai da wani shari da sada bayan ya kama bayanin da annabi ya umarna cikin wa ka ka aske shi sai yake dai ka masa da cewa dukkan mazhaba babu daya babu a cikin maliki daya wanda ce wai halaka ne aske shi a wajen kowa haramu ne in ma sun ce makaruri haramu ne babu daya cikin mazhabi wanda ya halitta aske gemu dukkan da wani ba ko ka ce hanafiya ko ambaliya ko malikiya ko shafiya ba maza ba ɗaya a duniya wanda ta addini wanda ta ce aske gemu halaka ne ko ce haram ne amma wasu ɗan masu ce makaruni to yawan ɗaya na maka samu wani abu har an wanda a yau sun ka gemu ya ce wa sunna eh ya ka samu a tattalin sun aikatawa sunna da manzana wani annan sa da zama shi umarni a cika ka a rage ba ra'ayi ba umarni ne in wa ku suna da yawa muna gani ne ana yi sai mai koyi ya ka ta mai koyi shi to idan ba ba magana sunna kuma umarni ya zo abu da yake sunna kuma ka annabi yayi to nan kuma annabi umarni yayi wa ku wa fi liha asu liha ku cika ku barta amma abin ya zama kamar ayi ne wannan abin zamani ya zama mutum da ke wani abin samu Allah shi da amma wai babu wata madogara ga tun mai aski shi ko wacce ka barbara ta sunna da sunna nan har suka ce an ga amma sun sun kai gaban ku to ai nan daban ne da naga yayi na umarni yake ce zan mutu da abin fatul mustaq ko amma zan ta haka hana kuwa wannan umarni aje gemu me yau yau aje gemu to ka kira me ya ko nan annan ba ko aka yawa da umarni yayi wace umarni kuma wajibi ne kun ba malamin da yau za ka ɗauka ka dogara da shi cikin malaman magabata ɗaya wanda ya ce ai mustahabi ne babu laifi a cikin magabata babu ɗaya kuma sun face ta duka tsakanta annaba labarin kusa annaba harun da musa ibn ibn guda ibn rum na ta kuma laifi da nasu ha annabawan da haka suke wanda abin da ba samu cewa kuma aisha tana cewa an guda ta tabbata ga allah wanda ya wa maza awa da gemu mata da mama ana ba da sananne na kawace ta maza gemu a ga mutum cikakke namiji cikakke amma da kayan zama makamata ta man a taka ta kiyaye lalle a takaice yan ma kama ɗauka ra'ayi ne an jirgi yan umarni ne da ya bada amma ba kai ba amma ka yi suka wannan samun ka samun matsala kan imanin suka kan da barge mu zai kai mutum matsala kan imanin su gaba ɗaya bani wanda kan yaji muka yi bane amma cewa haka su kimi a jirgi mu haka kawai girmu shekataka to ba za a yi ba manzan da ya umarni aiki wanda ya je ya kulle shi mai yabo murne shi Allah ta batar da wannan wannan masala ina ga ana sani a fahimci masala ta cewa abu ne ba ra'ayi ba ne ba kuma cewa sunna ce kun umarni a nasarar ya yi a yi mai imani ko wani umarni sai muna haka da sa gane ne sai yanzu daga cikin sunna cikin abu na sunna asiwa yin asawaki ya ce asiwa mustahabun fi kulli hal wa yata'aqqadu istibabu yace aswaki goge baki ko karkare baki an so mustahabi ne ana so a kon hadi kai shi babu lokacin da ba shi ko da gora yace amma ana karwa wasan shi a wajen waɗannan ababe da zamu ambata anan an yi bukatar shi an yi so a yi shi tun da rubutu lokacin arwallah akan hujja kan haka ruwayar da ibn majah aka hakim ya rubuto cewa aka na kata imam bukhari da aka wani ruwaya da ta musu illa lafazi daban-daban da ta musala lafazin warko an abi horar da rajiyar la'an ƙara ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashuka ala ummati la'amartum biswak ma'a wudu shi na lafazin da ya kawo na hakim da imam bukhari da muslim da mata ko da karuwa ce wanda ba abu hurairah ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati in ba dan ba kan tsananta ma al'umma ta sha wahala la amartu bi suwak ma'lum da na musu umarnin yin asawaki a kowace arwala ta wajibi su bi kenan ba dole bane amma ana so kuma kin iya gudu ne gallaza mana abin yayi wahala amma da a ce dole da shi da kenan ana neman a bayan kenan suke a wajen arwala ana sai asar ya ce kuma inda sala haka lokacin da ka yi sala misali kan da arwala lokacin sala ne to kayan ka zan ana san yin asar hujja kan haka an abu hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سنة kamar ruwa mamu bukari ya bata musulmi ya kan abu wurin da ta da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لولا أن أشق على أمتي أم بعد أن بكر أنا تام الأمة تام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة لأنا أشق مرنين أسواكي أو جنبه لسنة haka wajen alwallah in za a yi sallah ana kware a nafiya nema yin asa haka inda karatun ƙura wajen alwallah adam ya ce ana son kware an arwa neman asawaki a wani wurin da abu da ko zumunci a wajen alwallah a wajen sallah in za a yi sallah kuma ce inda karatun ƙura lokacin karatun alƙur'ani nan ma ana neman yin asawaki ya ce an ali domin komi zai kamata zai kamata madogara da hujja za ka kawo kan dalilin da za ka yi kaza ba ko abin da za a yi domin ce a da madogara da hujja hujja karanta yin asawaki a wajen karatun kurani ba cewa an ali rajiyar an qal amarna amarna bisuwa qal inna al-abda la nasr إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدعو فلا يزال يستمع ويدعو حتى يتعفاه على فيه فلا يقرأ فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك جوف الملك أي ملك سيدنا عليك يتوى أنه سيستيام الأمرني نبي يامل الأمرني أسود يكي تيمنا إن العبد shi bawa idan kama yusalli a tawmata bawa in ya tashi ya fasa Allahu akbar sallah malaika yana zuwa wajen wannan bawa wanda ya tada sallah wannan malaika kama harfahu istamil alquran wa yadul malaika iya tsayawa a bayan ka iya jin karatun alquran iya kusato da kai iya kusato da kai yace fala zal istamil wa yadul iya shurare iya matsawa iya shurare iya matsawa hatta ya da'a kawo da fi iya matsawa har ya kai mala'ika zai ɗora bakin shi a bakin ka don karatun alƙur'ani kana iya zama har ya kai ya ɗora bakin shi a bakin mai karatu ya ce don haka mala'ikar a yanka illa kana fi jokin malaka an ƙasa karanta kana karantawa tana haɗawa shiga cikin bakin mala'ika to shi kuma kai ji kana samun yin kan malaika ran baki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika iya tutuwa ta abin adam bai su malaika ba sai ka ta kubar zuwa masallaci da tawar ruwa ko albasa da mun dan adam ke ki malaika bai su kai kai wanda ka kai kuma ba ba ka ga malaika iya kan san san mai haka na akwai matsala kenan zaka san kai malaika kai kan bayar da kai zai bayar da kai ne ya tsami zai tsami yanda kai ba ka tsami shi ma malaika ba zai tsami wanda shi ne hujjarce kenan a yi kokarin yin asuwaki a lokacin karatun alkurai da kuna balle a lokacin sallah wannan kenan sai yanzu kenan a wajen karatun qur'ani ana son yin asuwaki don gudun cutar da mala'ika kaka sa mai warin baki isan baki sai kuma inda dukhulul bayt a idan ka shigo gidanka a ce ka fara asuwaki eh ko gida da da ko da ba ba ina da gida kan kan ba ki kana magana kana kawo kai ai ne eh abin da mu'amala da mu'amala da iyali eh ya kai ba ta ce maka ko da ba ba ce ba ta ina ba da ta ta da kai da gurin to ba ce maka gida ka ba ki ba da ba to kenan kayan da wani to kai gurin kai da kakka zo ta ba ki eh ko kana gyara sallallahu ya ce kasan wani aka ce muna musulunci mata suna da mu'amala ta wasanni da sauransu a kan magana magana da muke can mata turanci ne magana ambarasan mace sun banta mace abu ne wanda ke na mu'amala na wurin wanda ne abin mai zama kamar abu da sabo da wani ne jirgin wani jika da turanci gida ita ga yadda ta ce miya da kuma karatu ne shi na na sabbanta mace kai ta kasu yomiyar kuma na wata mu shi kan karatu karatu ne shi ka zai na matanta za ki nasu nawa gata baiwa in ba karatu kun baiwa irin wannan mu'amala ta warin baki akwai gudu mutum ke mace abin sau warin da ke zuwa baki mutum a nan sanar hatu ke mu'amala shi عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يود- كان يودع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بسواك wannan ruwa ma musu masu bin mata da sun rubuta ta haka suna bidawo abin da ke ruwa gidan bin shirya ke cewa baban shi kuma shi da bar shirya ya ce na tambayi a sharar da yana ana hannun sassa da ya shigo gida ya shirka da da me ki fara yi in yi zo gida ɗan me ki fara cikin gida me ki fara cikin gida ta ce iya farawa da asali sallallahu alaihi wasallam suke farawa a cikin gidan shi gidan rasar a shigo gida sai inda alƙiyamun allai haka idan an harka cikin dare ana so ka fara yin aswaki da duk hujja kan haka an hussein fatarar jiyar rana ƙar كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوف فاه بسواك zufa ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in hali shi da kullum in ya tashi cikin dare zai tahajjud zai tahajjud iya shi su kawo iya goge baki shi a sau da kuma ya fara kuma zai fara wannan su ne wurare da aka kwarai karawa yin asawaki a wurin su a nan sassan ke cewa kula da zubin iya mana umarni yin asawaki tsanin tsoron ma'ana da kace baki na wani darshi na jikin ne take mu kwarai asuwaki kwarai abu ne wanda na hauka ya cewa asuwaki akwai samun ya ce ga karkarho haƙorinka kuma ya sa mai aka ce samun yadda ubangiji ya sa samun gina allah ya so ya sa samun yadda allah ya asuwaki sai karatun shaidu yadda aka ƙi ko aka hana tsige kurkura za ka kai ta can ɗaya biyu da tsige kamar da tsofarin gashi akwai masakar da za su lura ya tsoron tsigiya ya ɗaya ya tsigiya to ba a saka hujja shi kan haka an amur bin shu'aib an abi an jaddiqa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نور نور يوم القيامة أنا مدار سنة سنة تيتشيوا لا تنتفر شيء كم إيجي ورهورا كاتب إيجي yace mana musulmin shi shi ba da islam ba musulmin da har zai kai ga lokacin gurgura a cikin musulunci illa kanta lahu nurun min qiyamah gobe kiyama nurai kasan kuma ga wani haske ne a ciki haske ce gobe kiyama ba ba ai wani ba nura gobe kiyama haske ce ta ga tsige ta kaga kasara tsige kenan ana so kenan a bar nura ga shi illa halitta canza mata kama ba da baki ba abu to shawar da mun lokaci ya kusa za mu ga insha Allah yanda za a kawo damar canza mata kama amma ba da baki ba in ma da jita-jita nan lalle ko na alkatam abin da yake mai duhu kuma ce mai duhu ba ja mai duhu insha Allah cikin darasin mu na gaba da za mu yanda kai zan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته